وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatun littafi na nabiyar rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba kuma muna karatu ne akan yakin Hunaini da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam ko tasin da ya gabata mun karanta cewa me yasa aka yi yakin yaushe aka yi yakin kuma a ina aka yi yaki kuma mun kai ga tsayawa cewa shi shugaban hawaz ga irin tsarin da ya taho da shi na mayakansa cewa duk wani jarumi ya fito da matarsa da 'ya'yan shi da dukiyarsa ya taho wurin yaƙi inda ka samu da cijo ya bayi shawara cewa wannan abin da kai ba daidai ba ne ba a yin haka saboda idan kana tunanin wai mutum zai yaƙi don ya kare matarsa da 'ya'yan shi ne ko dukiyarsa idan bala'i ya yi bala'i a fagen daga mutum ba iya saurara komai kawai zai gude da aka yana ba da shawara kamsa a mai da 'ya'ya da mata da dukiyoyi gida sai a fita a yaƙi da jarumai sojoji in mun ci nasara shi can in ba a ci ba aka kowa sai kuma gida cin iyalansa ko kuma shi wannan da ke matashi ne sai ya ce ba zai ɗauki shawara ba saboda tsaurin kai da kuma jin cewa shi ya isa babban abin kuma shi ne hikima ta Ubangiji da ya kaddara za a musu wani irin karyawa a yaƙi na gaba ɗaya a kame dukkan dukiyoyinsu da kuma dukkan zuri'arsu. Na fata an gane, to shi ya ce sai makaranta da malin ya ta cewa istidadul jaishe ne lil harbi shiri da tattali na kowane ɓangare tsakanin ɓangaren musulmi da kuma ɓangaren su kafirai kowane ɓangare a cikinsu ya yi shiri na yin wannan yaƙi saboda ya tabbata cewa ga shirin yaƙi zai faru kuma kowa ya shirya ya taho ya ce balaga da aljashin musulmi na isna asara alfa rajula malaka cewa adadi na sojojin musulmi rindinar musulmi ya kai mutum dubu goma sha biyu yawan sojojin manzan Allah dakarinsa a yaƙin huneni mutum dubu goma sha biyu ne kaga ba karamin taro ba ne na fata an gane an ce kuma su kafirai ba su yi haka yawa ba saboda haka a wannan yakin musulmi sun ninnin kama kafirai yawa na adadin mutane ya sha ta su'alatin min alladhi na kharaju ma rasul sallama bi fatahi makka mutum dubu goma a cikin su su ne mutumin da suka taho da manzon Allah daga Madina zuwa fatahu makka su ne adadin mutum dubu goma a cikin waɗannan jarumai wa isna ko wa alfaini min ahli makka mutum dubu biyu kuma sauran dakaru ne na mutanen makka tunda manzon Allah ya zo fatahu makka ne sai yakin ya tabbata za a yi shi da aka biyo kowa madina ba daga nan sai aka zarce aka tafi gona ne kawai wanda kuma tsakaninsa da makka tafiya ce kaɗan akan hanyar ɗaifa وقد باسس سلم عبد الله بن ابي هدير الاسلمي الى صبر الجيش الحوادث yace manzon Allah ya tura wani sahabi mai suna Abdullah bin Abi Hudayr al-Aslami yaje ya leko ya dauko labari rahotanni na sirri dangane da kabilar Hawazin wanda su ne jagorori na yakin da aka yi a Hunaini kafirai ne kuma su ne jagororin yaƙi na wannan tafiyar da aka yi yaƙin hunayni to sai mazala ya tura shi a matsayin ɗan leƙen asiri ya ɗau kuma rahotanni dangane da shirinsu da kuma cewa suna ina mai suke kullawa tana za su kullu saboda shi ne asalin dabaru na yaƙi ka san yaya abin gabanka a ina yake kuma menene ƙarfin makamansa ko ya ce wa amarahu an yi da kulafin nasu zala ya bashi umarni cewa shiga cikin su kafiran fa yaqimu fihim hatta ya'lama ilmuhu ya zauna a cikin su yayi ba saji shi ma kamar a matsayin dan rindinar su ya san komai da ake yi a ciki ya kutsa ya ko ina ya shiga ya samu labarin da manzon Allah ke so a kawo mar kuma ya kawo summa yatihi bi khabarihim in ya gama abin da yake kawo manzon Allah labarin sa فانطلق فانطلق ابن ابي هديج yace sai shi wani sahabi ya tafi radiyallahu ta'ala anhu fada kala fihim hatta sami'a wa alima ma qad ajma'u alayhi ya shiga cikin su ya zauna a cikin su sai da ya san duk wani abu da ya shafe su tattalin su shirin su mana bai tsaya daga baya baya ba ya shiga cikin manyan mutanen su a matsayin kamar shi ma jarumi daga cikin jaruman su zaka duk wani abu da za a yi akan irin su ake kullawa ake mutu da sauransu saboda ba a san cewa shi daga cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya san duk wani labarin su ya ce hatta samiya wa alima ma qadi admu alaihi min harbi rasulullah sai da san duk wani shirin su da suke kullawa dangane da siyaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sama min malik kuma har ma ya ji suka tattauna da malik shugaban waccan da za ta arnan gaba daya sai da ya tsaya ya san komai game da su ba ma wannan ba har komanda in cikin yakin gaba ki daya sai da samu tattaunawa da shi ya san shirinsa ya san ya za a yi ya zama kamar wani amintacce a cikinsu kaga ya iya aikin da aka tura shi kyan wanda shi ne aikin security ko mutum ya samo labari ya shigo cikin ku ya ce hawa da ko ma hum alaihi sun ma kabala hatta a tasu sulama sulama fa akbarahu khabaruhu da ya gama ɗebo labaransa da bayanan da yake bukata na surru game da kafirai sai ya silale ya dawo wurin manzon Allah sallama ya bashi labarin duk abin da suka dace akan shi yace amma jayshul hawazin eh ana waje bin tsallake ko ba ka gurin bane hm ko gun ne ba gani ba ba tsallake ko ba ji dana yace amma jayshul hawazin fa to yanzu zamu shiga ai ba zo gun ba da ita hago nan bangaren dakarun manzan Allah kenan ga abin da manzan Allah yayi ga shirin su kuma ya tura dan leken asirin sa ya shiga cikin tawagar kafirai ya samu labarin kuma da ke ya kware a aikin sa bai tsaya ma daga baya baya daga jin gurin talakawa ba sai daga har cikin gurin manya har ma ya ji magana ta shi shugaban tafiyar gaba ki daya suka yi magana da shi ya gaggaya mara wani abubuwa da suke shiryawa ya zama kamar amintaccen su na kuma kwararren su ce haka yake ko zai ga cikin mun da aka tura su aiki akan shi in ya kware zai ba saji a yadda da shi a amince da shi zai komai ma irin nasu ai har yanzu ko ina suna nan ai ke sa ita hukuma duk abin da ka sani game da labarin mutane ta sani sai da kyau ɗaukar matakin ne zai ba sa ɗauka amma za su yi aikin su tura na gaba da su shi kuma na gaba da su ɗin ne bai ɗauki matakin da ya dace ba da haka ya ƙware ya je ya aikin sa yadda ya kamata har ya dawo ya ba mu zala ga labarin su wannan ɓangaren manzon Allah kenan ya ce amma a ɓangaren su hawazin ya ce faƙari ba sa ra'iduhum malik bin afin ayyuna ya tura shi shugabansu abu bin malik sai ya tura wani daga cikin mutanensa mai suna malik ko aufu bin malik bin afin ya ce zai masa leƙen asirin yaya musulmi suke yaya manzan Allah shirin sa yake kuma suna da dai ina yanzu kuma yana ganin kamar za su iya isowa guri kaza na fata an gane yaya ƙarfin makamansu yaya shirinsu ya samu dai security report ɗinsu aka tura shi ɗan leƙen asiri ya ce min rijalihi ba shi kaɗai ya tafi ba da waɗansu mutane da ba ba ku gane wani ba suka ce anan malamai galibi aiki mutum ɗaya kan harkar security ya fi cin nasara akan a ce su biyu ne ko su saboda idan mutum biyu ne ko uku ana samun bambancin ra'ayi da fahimta tsakanin mutane haka kawai Allah ya mutane yanzu kuna zaune a nan da mutum ɗaya zai shiga masallaci to ya gaji ɗaya yana san shi ɗaya baya san shi haka kawai ba aya ba hadisi haka kawai ko ban bai mata bai kwa magana ba amma ya burge ɗaya ya ba ɗaya haushi haka kawai eh to shi sa to haka mun zalla shi mutum ɗaya kawai ya tura ya nemo masa labarin da yake bukata da haka haka har ya samu damar kutsawa cikin su ya je har gun shugaban su inda wala Allah su bi ne ɗaya zai ji tsoron cewa kar mu je su gane mu haka an samu karya wancan logo ina ba ta gane to haka da suka ce akwai irin wannan dabarin shi da haka shi wannan da ya je leko ya nemo labarin su manzon da musulmai ya ce wa rijalihi da kuma sauran mutanensa li ma'rifati ma indal muslimina dan ya je ya samo labarin ya ya musulmi suke ya ce walakinnahum adu ilayhi to su ma sun gama aikin su sun dawo gurin shugaba komandan su ya ce amma sun dawo ne fa a cikin wani irin yanayi ko ya ce ilaihi ina ne adu ilaihi mimma ya fitar kulu sun zo masa da wani abu da zai sakawa zuciya ta ƙara tsorata labarin suka kawo wa daga daga bangaren su manzon Allah suka kawo shi shugaban kafirai labari ne mai sa ƙara tsorata a ƙara tsinkiwa daga lamarin musulmi a ji cewa anya ku yakin nan ma zai yi wa yafza'ul ko wa yazudur ra'ub ya ƙara sa firgici da tsoro a zakatan mutane dama tun manzon Allah ya faɗa wa cewa shi Allah bai wani abu da ya ba kowa a cikin mutane ba annaba kafin shi daga cikin abin da Allah ba manzon Allah shine yana sa in zai kai farmaki guri kaza tsakaninsa da gurin tafiyar wata guda sai Allah ta tsoro a zukatan mutanen kafin ma yanzu saboda baiwa da Allah manzon Allah har kuma idan Allah sa ka samu mutum ya riga tsoro ta game da kai to ai kawai shikenan kisa gawa kawai za ka yi kisa ba shi yake cewa faduwar gaba asarar namiji ko faduwar gaba mai sa a yanka rago saboda ya riga ya fadi in ga wasa ka bar shi ko sai mutu sai dole a yanka shi kawai to in ka ji ka sare ba za ka iya ba to haka dole cewa dama akwai wannan abin da Allah yau manzon Allah jefa tsoro a zakatan makiyansa in zai kawo musu hari to amma sun yi karfin hali yanzu gashi an taho cikin dakaru cikin shiri kuma an tura a je a nemo labarai game da su manzon Allah da suka dawo da rahotannin su sai suka faɗi abin da zai ƙara wancan tsoron da dama can akwai shi dan sun ga wani abu ne da da suna tsammanin kaza to sun gabin kuma da lillin kashi ma firgici da kuma tsorata na fata an gane ta ce na yi ya ce ja'uhu suka zo wa shugabansu wa ƙari ta ko ta farraƙar ausalahun kawfan zuce suna cike da tsoro da firgici suna cikin mugu ruɗewa sai ga cikin ruɗani mutum yana cikin wani hira ma'ana kamar tashin hankali na abin da ya gani na danjar da ya gano a gabansa ya riga tsorata faƙala lahum wailakum sai shi shugaban ya ce kaitanku wailakum ma bikum me faru ina labarin nan ta tura faɗauko mana menene ku me faru suna cikin rudani ko a cikin karkarwa da firgita a gaba ma ni tsabar da na bayanin ma da ya kamata za su faɗa kawai asalin abin da suke ganin tsoron ne kaɗai ba maganar kuma hanyar samun nasara cikin abin da su da labari ƙalu suka ce ra'ayina rijalan baida mun ga waɗansu mutane farare ala khairi balakin akan wani irin tsarin da ba mu taba ganin sa ba malamai suka ce na tarihi sun tafi nemo labarin manzon Allah da sahabbansa ko akan hanya kan su je gurin ma su ga manzon Allah da zandira sojojin sa sai Allah nuna musu kawai dinnar mala'iku kasha aga aga dole mutai kar tsorata zai ga wani kira da bai taba ganin irin ta ba mutane ne a za a nuna kamar kiran mutane amma kiran jikinsu ba irin wanda taba gani ba kuma akan wani irin tsarin da bai taba gani ba yawa kai da suke hawa ba irin na mutane ba haka dole mutum ya tsoro sa aiki dole mutum ya ƙara firgicewa dama tun tsoro yake jiko an nakalto wani asali game da umar dan katsari cewa ya tura dakaru su kai yaƙi farmaki ƙasar rum da sauransu kai suka tura mara wasiƙa cewa ya ƙara musu sojoji saboda yaƙi da suke yi suna samun kirjiya da wahala akan dakarun rumawa sai tura musu wasiƙa cewa a'a ba so da za a ƙara muku ba ku duba ayyukanku kun bar sunnar manzon Allah ne wala Allah ki sa ki daura kafire akan ku ku taje kanku yace saboda wallahi ni na gan mu mun ci nasara a yakin badar mu 300 da akan mutane dubu da wani abu Allah ba mu nasara akan su da kuma ya lokaci ku akwai dan mutum dubbai kuna tsoron kaza haka sai da suka duba suka cewa eh ai sun bar sunna guda daya ba sa yin aswaki sai suka zauna suka fara aswaki kowa suru abin nan aswaki su kuma suka tafi ɗan asiri don su ga yaya suke mutanen namu daga kowa kawai da yana bugin itace a bakinsu sai Allah suka musu suka wannan aswakin kamar wani ƙahatar rehe ne masu suka tamunawa ta to waɗannan fa ina ga muka haɗu gobe cinye mu za su yi abu tuka kawai suka tsorata so ana zuwa fagen daga musulmi na kabbara dama su daga sun tsorata waɗannan sai suka juya shi ke ta kuma dama ne sunnar Allah ce inda ka riƙe Allah da gaskiya shi ne zai sa tsoronka akan abokin gabanka da haka ba ƙarfi ke sa a nasara a yaƙin musulunci ba ƙarfin imani ne ke sa a ci bayan kuma kayi shirin da ya kamata ka yi da bin asbab da Allah ya dora a bisu insha Allah yace wallahi suka ce mun rantse da Allah ma tamassakna ko an asabana matara wallahi mun ga waɗansu irin mutane ne farare ne sulsul a ko mala'iku bai wa san gasu ne ko akan fararen mutane da farin kaya akan fararen dawakai haka ban abun tsorata ne kamar wanda aka zaɓo za su gani za su tona irin mutane ne haka har za a je a zaɓo ni special abin nan squad of abin nan dakaru kuma da kaya iri ɗaya dawakan ma iri ɗaya makaman ma iri ɗaya shi ma da suka tsoro a zakatan ai mutum sannan kuma ƙirar da Allah ya suka gansu na waɗannan mutanen ba saba ganin mutane irin haka ba sannan tun da inda sabai suka kalla za su ga wanda a cikin su san shi sai da suna rayuwa ne a kusan guda to da dai sai suka ce so sun ce wallahi mun ga waɗansu mutane ne a wani irin tsari na mamaki shi yasa ka ga duk mun rude mun rikice mu tsorata ya ce walakin dalika lam yadid malikan amma yaz'amu alayhi suka ce amma wannan abu da suka na labari lam yadid malikan bai sa shi malik shugaban yakin hawazilawa ya fasa nufin da yi ba saboda mutum ne mai taurin kai mai tsaurin kai haga ai mun karanta satan da ya gabata ko an ba shawarar da ya kamata game da yakin amma ya ki saboda yaro ne kuma dama suka ce shi ta yaro kyau take ba ta karko yasa har abada ba za su nasara ba sai hada matasa da kuma dattawa a tafiya daya in matasa zalla ne to tafiyar ba ta da kyau kuma ma dattawa zalla ne ita ma za su samu rauni a ci ga bayani ga basira ga hangen nesa ba ƙarfin gudanarwa ko ba ka bane za ka dole sai an haɗa guda biyu sai ka ga an samu nasara to da yake dai Allah ya kaddara sai an musu wani irin karyawa a yaƙi shi yasa sai ya bai tsorata ba bai fasa abin da yake ba ya ce haza min adil bushra an nasaru min Allah ta'ala li rasulihi ya ce wannan abin da ya faru ga su bangaren kafirai na samun firgici da tsorata game da kaɗai ganin sunnar manzan Allah suka ce wannan wata nasara ce da Allah ba manzan Allah ta gaggawa ma ta farko wadal musulmina da musulmai yace iza amaddahum biman yuqatil ma'ahum min almalaika saboda Allah ya ba su ƙarin rindina na mala'iku sai su yaki bayan yawan su da ƙarfin makaman su kuma Allah sai saukar da mala'iku su taya su yaki kuma Allah sai ya bari har aka ga mala'ikun ba kamar da fara yakin badar ko ba mun karanta ba wani da yazo cewa manzon Allah ni na kamo Abbas sai Abbas ce ba shi ya kamo ni ba wallahi wani mutum ne ya kama ni ban taba ganin irin shi ba kuma sai dan kana a hannun wannan ko wani kuma ya bi wani kafiri a guje sai ya ji a gaban shi ana cewa aqadum ya haisu muje ya kai doki haisu sunan dokin malaka kenan yace kawai kan yi aure sai ga kafirin ya faɗi ga shaci kamar an tsabga mata tsabga ta bala'i har ya mutu ko ba hidu kan ba ga masaka ce so haka ne abu yace wadal ra'u fi qulubil kafirin kuma la saukar da tsoro a zakatan su abokan gaban su bayan ga an saukar da malaku ta taya sayaki kuma ga saka tsorata a zakatan abokan gaban musulmi duka wannan taimakon Allah ne yace innallaha la yuklifu wa'dahu lalle shi Allah baya saba alƙawarinsa wala tahazimu jundahu kuma Allah baya bari a ci nasara akan rundunarsa dakaru masu yin abu dan Allah to Allah ba zai bari a kariya su gaba daya gama da su ba ina fata an gane in dai suna yi dan Allah ne to duk kullakullan mai kullawa sai ya buga ya bar su za su samun taimakon Allah su duk kullin mai kulli duk karfin mai karfi to sai sun tsara akai shi saboda aikin Allah ne kuma Allah ya alƙawarin ta daga addinin ya ta da duniya gaba ki da haka ba za a iya tun kuɗe mutanen Allah ba yace wala yusallimu ibadahu lil mu'minin shi Allah ba zai sallama bayinsa mu'minai ya bar arna su hau kansu su rugula su ba Allah bai alƙawarin haka in dai kuna kan tsari na musulunci sunnar manzon Allah to ko Allah ba zai bari kafirai su muku mulkin mallaka gaba ɗaya ba ku da tabbas ba Allah ba zai bari a yi haka ba saboda matsayin musulmi na musamman ne a gurin Allah ya ce mafi ɗari ƙihi a kan hanyarsu yubashir musu sallama bin nasari wal ganima suna kan hanya kafin ajiye ma a gwamza yaƙi manzan Allah sai ba su haɓai albishiri da cewa ku yi albishiri gobe za mu tasara a yaƙin da za mu yi kuma za samu tarin ganima da ba taɓa samu kaga wannan ilimi ne daga cikin ilimi na annabta Allah ya sanar da shi abin da zai faru gobe a filin yaƙi tun kan aje a yaƙin shi kuma ba ba musulmi albishiri don ya ƙara musu ƙarfi da himma shi yasa wata ramza yake cewa wane ne yafi kowa mamaki a imaninsa kamar ana hira ne da manzon Allah sai yake sahabbai wani wata hira dan a dan yi raha ku yace a ganin ku wannan wannan mutum ne imanin sai fa mamaki a duniya suka yi shuru suka ce mala'iku kace to mala'iku me mana abin imanin su to su ganin Allah ko ba ka bane daga to annabawa yace to me zai hana annabi imani Allah turo maka dan sako mala'ika yazo baka wahayi bayanin da ba kwa ba a duniya sai kai ko suka ce to sahabbai yace menene na mamaki a imanin sahabbai suna ganin gaskiya a gaban su kuru ga manzon Allah a gaban ka a gaban ka za a yi kaza a yi to me za hana kai imani ta ce manzon Allah mun ba da gari kamar ka ta ko ta to waɗansu mutane ne da za su zo bayana ba su taɓa ganina ba amma suna ƙaunata suna fatan in ɗayansu zai gurin inda duk duniya ta hice ya bayar da ita don ya gani kaɗai kaga mu kenan ko to kaga shi yasa mu mutanen manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace to ulaika ikwani waɗannan in suka zo su ne ƴan uwana inji manzon Allah suka ce mu fa manzo Allah ce a ku bal antum ashabi ku abokane na ne haka kowa an bashi matsayinsa an ba darajarsa ya za ka ji tsoron walakanta musulmi zai mata an gane in ka walakanta musulmi bisa gayya fa kamar ka ta walakanta dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa babu kyau ka san me zaka na faɗa dan uwanka musulmi saboda matsayinsa a gun Allah da matsayinsa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sahal bin ko an ne an salu bin menene handaliya ko أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال له إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا هن بهواد على بكرة أبيهم يتشي wani sahabi sahal bin handaliya yake cewa wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahu sai ya ce manzon Allah inni in talaqtu baina aidikum aini tafiyar da miki dinnan nayi sauri na wuce tan gaban ku na tafi tan har na je gurin dutse kaza da dutse kaza yana ga manzon Allah sunan duwatsun hanya ce wanda a zamanin duk wanda yace irin ya san abin da ake faɗa saboda ai manzon Allah ya san daifa yana zaune a Makka ya je daifa wa'azi ba mun karanta ba tun kan baya kaga ya san daifa ya san hanyar ta sai ce masa ai na je ta kwari kaza ta dutse kaza anan har na je na hango hawazin gangan kun taron mushrikan gaba ɗaya na je na gano shi ya manzon Allah yake ba manzon Allah labari kuma na gansu ne ala bukurati abihim sun taho gabaki ɗayansu da ƙwansu da ƙwarƙwatarsu mana sun fito ne duk ƙabilar su ta hawa zulawa da ƴaƴa da jikoki da iyaye da kowa suka taho gaba ɗaya yana ba manzon Allah labarin abin da ya gani a cikin tafiyar tawagar su wa'ancan kafirin mana sun taho ne gaba ɗaya ba su bar kowa a gida ba kuma da mun karanta a tan farko ko sun taho ne da dukiyoyinsu gaba ɗaya da kuma dukkan iyalinsu wai shi a tunaninsa in mutum ya waya ga ga ga matarsa ga 'ya'yan shi ga dukiyarsa to zai tsaya yaƙi ko ya mutu ko kuma ta nasara shi haka ne nashi wayan to amma bai san cewa bala'in ya zo ba a tuna ma matar ko 'ya'yan ba duk ba a tuna kowa ta kansa yake in bala'i yayi bala'i ba maganar kuɗi ai ba a tuna komai ai kawai kan kake tunawa ya za ka sha za ga mutum ya shiga wani guya fita bai san ma shiga ba saboda bala'i wanda da lafiya a ƙarni ba zai iya bita gun bai wuce amma saboda tsoron mutuwa zai shiga gun ya fita ba tare da ya sani ba ya ce na gansu tun fito ga baki ɗayansu ya ce ko eh wa yana amuhum wa nisa'uhum wa bi na'imihim wa nisa'ihim tun taho a bangaren zuri'arsu da ƴaƴansu da kowansu sannan kuma da dukkan dabbobinsu da matansu istama'u ila hunaini sun taru a dab da kwarin hunaini fatabbasu sallama wa qala tilka gani mutum musulmina gadan insha Allah yana faɗa masa wannan sai murmushi sallallahu alaihi wasallam dama suka ce su malaman da suka san sanin manzon Allah abin da yafi yawan yi a rayuwarsa shine murmushi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba mu taba ganin wani mutum da aka sani wanda ya kai manzon Allah murmushi ba shi ba kyalkyala yake da dariya ba kyalkyala da dariya wannan kuskure ne ba suka so mutum ya rinka yawan yi ba amma in wani abu ya fara kai so ɗaya babu laifi amma dai yawan yin dariya ma tabbata a suna cewa yana sa mutuwar zuciya ka zama ɗan kwamidi ba to wannan ai alamu ne cewa kai zaka zaka zama kawai cikin gafalallin mutane amma manzo Allah yana yin murmushi zaka ba shi labarin ai mun ga sun taho da dukiyoyin su da dabbobin su da kowa da kowa sai ya murmushi yace to wannan abin da ka gani gaba ɗaya gobe in Allah ya yarda zai zama ganimar musulmi duk a raba musu mana za mu ci su a yaƙi za mu kwashe duk wannan abin ya zama ganimar mayaka a raba kowa da kowa ya gaya musu kaga wani ya ƙara wa sojoji ƙarfi da kuma samun nutsuwa yana sahabi shi na musamman zaƙi za ku jefa amma ka maka gobe in ji manzan Allah yaƙin da za mu tafi nan mu za mu ci nasara to tsoron me za ka ji domin na bin guni shakka kuma ce an gama ai imani sai ƙara ƙaruwa kuma ya ce alwusula hunainin wa bidal qital yanzu abu na gaba shine manzon Allah ya zo kwarin hunaini su ma kafire sun zo karin kwarin hunaini sunan guri ne to anan kuma kai yakin hunaini da ake cewa yakin hunaini yace sara su salama kaman ma huwa hatta wasalu hunainin manzon Allah ya ci gaba da tafiya da da dukkan dakarinsa har ya zo shigo da ake cewa hunaini thumma aba rasul sallama ko jayshahu wa aqadal alwiya warrayat wa farraqaha ala nas zalana zuwa gurin sai ya zauna ya rarraba rinduna aka daura tutocin yaki da mu hina dabi'ar yaki sun mutane da yawa wajen mutum 10,000 wani abu aga dole a rarraba wani kai ne shugaban dakarin rinduna kaza bataliya kaza kai ne komandanta kamar da ake a gidan soja aga akwai na farko duk soja aga ta zo kashi kashi ce ga dukkan al'ami ne amma akwai infantry akwai amo akwai artillery akwai waye haka suka shima gida-gida sannan bayan wannan kuma hallau ba duka an tare duk wani amo yana barikin kaza bane kare a wani barikin a guri kaza wani a guri kaza wani a guri kaza kuma duk amo amo din haka ake to haka zo gurin yaki ma haka manzo Allah yake sai a raba waɗannan wani mutane kaza ga shugaban ku ga tutar ku mutane kaza ga shugaban ku ga tutar ku haka aka rarraba su isa Allah ya yabi manzon Allah ya ce wa izga dauta min ahalika volmina maqadil qital ka sai sanda ka iyo sammako ka baro iyalanka manzon Allah sammako yake ne tafi abubuwan ya bugo sammako yana rarrake koyawa mutane dabarun yaki ku ku tafi kaza ku ku yi kaza ku ku yi kaza haka aka rarraba aka tafi to yanzu an zo kwarin Hunaini manzon Allah ya tsara dakaru ku kuna bari kaza wancan duwatsun ku zama a gefen su kaza wayancan kaza ku ne aka tsara gunda za a yi yaki kuma ka ba su tutocinsu na yaƙi gaba ke da ya ce wa kana malik bin aufin wa ƙabilatahu hawazin wa man kar jama'ahum kadi sabaku wa dakadul wari lailan yace to amma abin da ya fara nan shine shi malik bin aufin shugaban hawazin hawazin nan ko da shi da da kabilarsa da kuma wanda ya fito tare da su wanda shi ba dan kabilar bane amma yana tare da su a gurin shi ma zai yaki manzon Allah da sahabban da sahabbansa duk sun taho gaba kida sun riga su manzan Allah zuwa kwarin Hunaini su sun shigo cikin dare ne na fata an gane sun taho cikin dare suna zuwa kuma sai ya nemi gurare maboya tunda shi ma mayaki ne ya san kuma dabara yaki kuma ya san kwarin ya san wanda ya kama hanga daga maka in zai shigo wannan kwarin ta wannan guze biyu ta na zai gangaro na fata an gane to sai rarraba dakarinsa shi ma guri guri guri guri ya ba su to gaya da za a yi yaki saboda yaƙi da ɗan dabara ne dama tana ga hatta a soja akwai makarantar koyon dabarun yaƙi akwai na ƙananan sojoji akwai na manyan hafsoshi akwai kowa dai haka ne saboda yaƙi dabara ita ce take sa take bada firgitar da abokan gaba ba ƙarfin kai makaman kaɗai ba ina fata an gane ko ya zaki san a samu wanda ya ƙware a abu ya san yaƙi an ba da labarin kalbin walid wata ran an tafi wani yaƙi aka ba shi komanda da ya kalli tawagar arnan sun yawa yawan su ya yawa sai ta yawan dabara ce ko kamar mutum ɗari a cikinmu ku tashi ku ci za su tafi cikin dare ku zagaya ku yi nisa ku je guri kaza in gari ya waye da dai karfe kaza misali na cewa ku ba da dai lokaci kaza ku taho a su kwana kawai a guje kuma ku masu wane ku je guri kaza ku zauna a lokaci kaza sai dai lokaci kaza ku taho kuma a su kwane ina fata kuna ganewa kaga dabarar yaƙi ce adadin su din su din ne ba ƙarawa akai ba amma yanzu an gwabza yaƙi sun ga adadin musulmi su ma sun gansu to yanzu kuma gari ya waye tunda in a lokacin yaƙin dare rabu ake kowa kowa sassaninsa to gari ya waye za a fara sabon yaƙi kawai an zo ana shirin shirin yaƙi sa kawai tawaga wasu irin mahaya a su kwana wata tashi kana gama ganin nan kuma ya kalu tan ma ga waɗansu an musu ƙari ba tan ma ga waɗansu kawai sai tsoro ya kama zukatan arna suna gama zuwa kuma an fara yaƙi kawai za ka ta sagawa amma su ɗin ne su ne kawai dabarar yaƙi ce ya sa ka ce shi Allah mara wata baiwa duk yaƙin da ya ji tun da yake inda ya jaƙi ya antin sada tun yana kafirta da harshen musulunci ya sa manzon Allah bai wata wanda girmama cewa shi takubin Allah ne zalare na ba ta gane to haka ake dabarun yaƙi da haka da shi wannan abu bin malik din da ya riga su manzon Allah zuwa kwarin hunayn sun zo ne laylan cikin dare ya ce wa kammanu fi turqi wal madakil wal shu'ab wal madaik sai suka lallabe suka dauki mafaka a gurin da yake kwarirrika da magangara da nisan da za a kullu sai su nemi hanyar da babbar hanya ta taho tun da cikin duwatsu ne manya-manya in wanda ya je maka zai baka labari tana da duwatsu manya-manya na mamaki haka to yan aka shiga bayan garin su za ga wani guri wala Allah duwatsu ne nan babban dutse nan babban tsakanin ɗan karamar hanya ko kuma sanan za a bi to sai ɓoye dakarinsa a jikin kwanar wannan dutsen da wannan kuna shigowa kuma gune mai matsi yanzu ba zai mutum ɗari su ga lokaci ɗaya ba dole a taho a hankali a hankali kuma ƙarshenta gurin ƙarshenta gangarawa za a yi haka kuna hirin gangarawa kuma kuna gama tsakiya kuma ga dakaru da buksan da su ba kuma sai lokaci irkiwa a saki kibiya harbi ta ko ina ta sama ta ƙasa mutum ya ruɗe ina fata kuna ganewa to dama yaƙi da bara ce zaka sai ya nemi mafaka ya kalli gurin sosai sai ya aje dakarinsa a duk gunda yake magangara ce kwari ne ko gunda za a zo hawa ne tukunna a gangara to sai ya sa dakarinsa kuma a ƙarshen hawan kuna gama hawa kan ku yunkura sai kuma harbi haka babu ba ku yi balas zakiya to haka yi wa mutane dabara irin tashi saboda yaƙi ɗan zamba ne ina fata an gane ya ce wa amarahun malik an yarshaku almusulmina awwala ma ra'aunahum thumma yashuddu alaihim sidradul wahid kuma sai ba su kamandin cewa ba su umarni in ku ga musulmi sun taho ga baki ɗayan su to ku yi takin ko ba mana ku shirya gaba ɗaya dukkan kudin da kuke kowa ya shirya ya shiri na musamman sai ku yi yunkuri lokaci guda gaba ɗaya ku kawo farmaki a lokaci guda tunda farkon abin da ke aiki shine a saki kibiyoyi da manzo Allah ya faɗa cewa ala innamal quwwatu arram asalin ƙarfi a yaƙi shine harbi haka kuma ya tabbata a sunnar manzon Allah cewa abinda manzon Allah ya faɗa duk duniya har gobe ta kasa ƙaryatawa har yanzu a duniya wa ake tsoro wanda ya mallaki makaman nukiliya makaman nukiliya ba har ba shi ake ba saboda aka sake shi za a lalata rabin kazubin duniya ko kaza kaza to shi yasa kace ga harbi shine karfi a yaki ina fata an gane yawwa to sai ta ku taho ku lade sai kuma su kawai yunkuri kamar mutum ɗaya lokaci ɗaya gaba ɗaya kawai ba su yi aune ba su da harbi kawai ku na nan ku bari su wuce ku sun shigo tsakiya kan gaba akwai wasu tsakiya akwai wasu kawai sai ku tashi lokaci daya kibiya ta gaba ta baya ta sama ta ƙasa ta ina a ga mutum zai rikici haka kuma aka yi musulmi a karan farko eh ya ce wa fi umayati subhi adab da kirji abin kirjin asbahi irin dab da asbahi kuma zalla ya shigo su sun shigo wannan kwarin cikin dare sun gama kame gundi suka ga ya dace da su zalla kuma ya shigo kwarin yabda ƙarshen asibahi ya sallama wa musulmina alwadi ya ko yarwi dalika jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhuma yace bari mu bari jabir dan abdullah ya rawaito mana abin da ya faru a wannan yaki yace fa yaqulu sai jabir yace walam mastaqbalna alwadi hunainan ko in hadarna fi wadin min awdat attihama yace da muka gangaro muka fuskanto kwarin hunain dama gurin kwari ne in aka ta kwari shi ne kana kan gun da yake tudu kuma za ka gangaro tukunna ka shiga ina kwari ko to shi ne kwarin hunain ya ce mun taho a wannan tafiyar tamu mun gangaro daga cikin duwatsun tihama ana cewa tihama shine yankin garin makka mun karanta ba muku manta ba tsakanin hunain da makka tafiya ta kai ta 20 da dan wani abu kadan haka da yankin makka ne kawai yawwa to shi ne ake cewa tihama ana cewa tihama ne kuma saboda waɗansu duwatsu da Allah ajiye a gurin masu wani abu na mamaki duk zafin da ake a duniya in aka tana magariba ta kamar yanzu to ya sai sanyi zafin ya ƙare saɓanin madina ita kuma ita kuma zafinta baya hucewa 24 hours ce kawai in zafi ake kawai zafi in sanyi ake ma kuma sanyin ta haka yi ina fata an gane ita mazala ya addu'o'i ga wanda ya haƙuri da weza na garin madina ya zauna saboda imani yake zaune to sai Allah Allah da bashi wasu abubuwa na darajoji wanda ya masu da su ba insha Allah amma ita maka tana da wannan abu duk zafin da ake daga an ce ma magariba ta yi za ga duwatsun sun canja sun zama kuma suna ba garin wani ni'ima na musamman ya ce mun gangaro a wannan kwari na tihama mun kamo hanya ko faƙala wa fi umarci subihi ya ce mun zo dab da ƙarshen asubahi wa kanal ƙamu ƙari saba kuna alawadi su kuma kafiran sun riga mu zuwa ma gurin hunyinin nan fatan manulana suka lallaɓe mana fi shi'abihi wa adna'ihi wa madaqihi suka kukkuya abun da suka san kwazazzabo ne kun tsakanin nan dutse nan dutse hanya yar karama to ya su kuya a gefe gefe sun san tanan za a biyo to yanzu kuma tafiya da za a yi mutum dubu goma ba za su yi lokaci ɗaya ba dole ana tafiya a hankali a hankali to haka su kuma sun yi takin ko ba sun yi shiri to yace duk wani guri suka san mashiga ne da zai ba mu sauƙin shiga to zai ba da yake da dan wahala sun lallabe a gurin farin rika farin zabo da sauransu yace sun kuya sun labe mana kuma suna jira mu wa nahanu ma haɗunina ai a ilana ne to fa wallahi haka ne ko eh kadi ajma'u sun taru wa tahayya'u sun shirya wa a'addu sun gama shirin su gaba daya ya ce fawallahi ya ce ba na rantsi da Allah ma ra'ana wa na hannu man haɗuna ai ba suna ganinmu mun taho muna wannan gangarowar illa kata'ibun irshaddu alaina ya ce kawai ba mu yi aune ba ba mu yi ankara ba kawai sai muka ji kibiyoyi lokaci guda a jeho kibiya sama da mutum dubu su saki kibiya lokaci ɗaya misali ga za ka ga ruwan kibiyar ai bala isa gaggaman wani ruwan sama za a yi makadin haka suka musu ya ce kawai ba mu yi aune ba kibiya lokaci ɗaya ka suke su harbi ta ko ina kawai jifici ta gaba ta baya ya gara sama sauna ma ina ne ma inda abin da ke faruwa ko ya ce wani shamaran nasu rabi'ina jin wannan an saki kibiya kukan kibiyar da kuma tsorata da yanayin ta kiganta sai mutane suna tafiya fa gangarowa kuma za a yi sai suka tunanin kawai a iyo baya to ka auna abin a ranka gunda aka ce ma kwari za a gangaro mutum kamar hamsin ko ɗari sun gangaro akan dawakansu ga wajen mutum dubu goma a bayansu to yanzu ya za a yi na gaban kuwa sai za su koma baya ko gurin ba fili ba ne bari a tafi wani suna gangarowa hankali su kwance wani kuma sun ga bala'i sun koma a guje kaga za a yi wani tunkushewar da a kun manta shekara kamar biyar da ta wuce aikin haji za ka sami irin wannan a gurin jifa da mutanen iran ɗin nan an hana su bin wani hanya saboda ta ‘yan dawowa ce su kuma ma ‘yan tafiya sa tafiya kawai suka ƙi kawai suka haɗe cikin mintuna kaɗan wajen mutum dubu ne suka mutu ko gudu haka fili ne ma ba ai an mutu da yawa a lokacin ko to haka ne matsalar a ce kun taho za ku yi yamma kawai kan ku tsaye kuma sai ku ga mutane sun kai ɗari sun fito kuma daga gabar a guje za ku haɗe ko gurin kwari ne dangarowa ne ba koma za a yi ba to wannan abin sai ba mutane wahala sosai ya ce gaba ɗaya sai aka rute a gurin gaba ɗaya to ya ce la yalwi ahadun ala ahadin ba mutum ɗaya da yake ma kula ɗan uwansa kowa ta kansa kawai yake ya ce wa ko eh wa rakibatul khailu ba'daha ba'dan dawakai suka rika karo da junansu wanda yake shirin gangarowa shi kuma wancan ya juyo zai dawo a guje to haka za su yi karo to da doki da doki sun yi karo to wanda ta kan doke ba dole ya faɗi sannan kuma wani ya ta sa kafa a make shi a taki ko aka samu furmutsi da rudewa da rashin sanin ma me yake faruwa shine abin da ya faru a karan farko a yakin Uhud ne Ya ce amma duk da kafa wa sabata rasul sallama wa ma hu abubakar wa umar wa min ahli baitihi ali wa abbas wa abu sufyan bin haris bin abdul muttalib wa ibn hudafa wa usama bin zaid ko wa ayman bin ubayd وهم وهو ابن ام ايمن والفضل بن عباس رضي ta'ala anhum ajma'in malaki cewa jabir yace amma duk wannan abin da ya faru mutane sun tsorata an firgita ba a san ma menene ke faruwa ba sannan ga mutane sun dawo da baya a gurin kuma dake gangarowa ake kun sako kuna gangarowa hankalin ku kwance kuma ga sun fito a guji kuma su za su hausa tudu har za su samu rugun tsiri ga harbi ta ko ina za ka kowa kawai sai dokin ya ki tafiya ka je ka jira kawai ba ga bane sai ka zo ka gudu kawai da kafarka saboda bala'i ne baka san komai yake faruwa ba yace amma duk da wannan bala'in da ake manzon Allah ya tsaya sallallahu alaihi wasallam ya suka ce shi jarumin jarumai ne ko sai da yake cewa idan bala'i ya kai bala'i a yaƙi to wanda ya fi kowa ƙarfin hali a cikinmu shi ne wanda zai iya zama ya iya tsayawa a bayan manzan Allah mana shi ne a gaba shi ba gudu ake je kuye ba sallallahu alaihi wasallama shi ya tsaya akan wannan ana cikin wannan bala'i ya tsaya kan kamar yadda kasan dutse babu girgizawa sallallahu alaihi wasallama ba shi kadai ba wa Abu Bakar ko wa Umar haka Allah ya yi su eh to amma haka ma sai jarumi da zai bazo bayan sa sai jarumi to kaga ka kula da wannan abun yace manzon Allah ya tsaya ba inda ya motsa wa Abu Bakarin wa Umar haka Allah su ya iyo su duk inda kida an karma zaka zance wa Abu Bakarin wa Umar kuma Allah sai kaddara ma har gurin kabarin su haka suke zaune saboda kaunar su ga manzon Allah da kariya wa addinin sa da dagewa sa kan addini har Allah ka uzumi Allah Ubangiji ya ƙara musu yarda ya ce manzan Allah ya tsaya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakarin sallallahu Bakarin wa Umar da Umar dan Kadabi wa min ahli baitihi a bangaren kuma ƴan zuri'ar manzan Allah ya ce Aliyun sayyidina Aliyu ma yana nan bai gudu ba wal Abbas da Abbas babban manzan Allah wa Abu Sufyan bin Haris da kuma Abu Sufyan bin Haris wanda ya musulunta a jiya a fatawa Makka yanzu kuma ga shi na ba manzan Allah kariya sai dai ya mutu akan manzan Allah na fata an gane kuma dama shi ma ai dangin manzan Allah ne saboda barkaji shine sai Abu Sufyan bin al-Haris bin Abdul Muttalib kakan su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ibnahu Ja'far da kuma dan Abu Sufyan din suna Ja'far wa Usama bin Zaid da Usama dan Zaid ko eh wane ne wa Ayman bin Ubayd da kuma wani sahabi Ayman bin bin Ubayd wa huwa ibn ummu Ayman shine wanda ake cewa wata sahabi ake cewa ummu Ayman to ne dan ta Ayman din yace wal Fadl bin al-Abbas da kuma Fadl dan Abbas yayan Sayyidina Abdullah bin Abbas kenan mm radiyallahu ta'ala anil jami yace gabaki ɗayan su Allah ƙara musu yaza yace hadihi al-jawtul ula min al-ma'arika to wannan abin da kaji an faɗa ma shi ne karan farko na yakin huneni daga zuwansu kwarin huneni kafirai sun musu kwantan ɓauna ba ka ake cewa ba kuma sun kawo musu farmaki lokaci guda kafiran nan sun kai mutum dubu arba'in kuma suka zaki biya a lokaci guda ta iya sayon abin kuma a wurin da ke magangana ce ba tafiya ba ce ba fili ba ne ga duwatsi ga hagu dama kaga ai dole a shiga cikin rudani to kaga an samu wani rudani to a karan farko haka ya fara a yakin huneni musulmai sun tarwaɗe sun gudu in ban da manzan Allah da waɗanda aka faɗa a yanzu da kaji su su suna tsaye ba maganar tafiya sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shi ne abin da ya faru ko ya ce fawoji ala musulmuna fi bitilkal alhusudul kabira ya ce to sai zanto wannan abu ya sa musulmi kamar a ce an karya su sun gudu lati kanat tamkinu lahum filwadi saboda bala'in da ya faru su a wannan kwarin kawai kuna gangarowa hankali kwance sai ruwan kibiya ta ko'ina har dole a dawo baya kuma an da baya ga dawakai ga dawakai sun cakuɗe ga mutane masu zuwa da masu kuma komawa kuma guri ƙarami to nan firgitsin sai tsorata tsorata ta mutane za ka kowa ƙoƙarin gudu yake ko na muke ya ce kare da alaihim وهم في سيرهم منحدرين الى الوادي saboda wannan abin da ya faru na farmakin kafirai da suka musu suna kokarin gangarowa zuwa kwarin Hunaini su kuma suka musu wannan kwantan bauna suka musu abin da suka musu a karan farko eh yace lam yastaqirru ba'd daka da yawa sahabban nan ba su iya sun tsaya ba wa ada'uhum qad sabaqu su kuma kafiran sun riga su zuwa wannan kwarin ne wastaqarru suka nemi makoya wata hayyu kuma suka shiri da musamman yace falako falatul mushrikina barikatul nasab a karan farko kafirai sun ga walƙiya na alamun nasara ko ba yi wani in sun ga yaƙi ya zama musulmai sun gudu an jefar makami an yi waye an har wuɗa wuri sun ɗauka cewa sun ci nasara to amma da yake Allah shi ne gwani shi ke ba da nasara ba ƙarfin mutum ko dabararsa ba sai Allah kuma ya juya abin cikin ƙanƙanin lokaci ya ce na ko ya ce wa galaba wan kafa ko ana musulmina suka afka musulmi duka ɗaya raji'ina su kuma sun juya suna komawa kowa na neman ya gudu ya ce wala Allah mai yiwuwa wannan abu da ya faru dalga taraji ya khairin malaka sa to haga wannan abin da ya faru akwai alkhairi ma a cikin sa saboda manzo Allah ya faɗa mana cewa shi mumini duk al'amarin sa abun alkhairi ne babu asara a ciki ko malaka sa ajaban li amril mu'min abu al'amarin mumini abun mamaki in alheri ya same shi sai ya gode wa Allah sai Allah ya bashi lada in wani dafa'i ya same shi kuma sai ya yi haƙuri ya jure kuma roƙi Allah ya yi masa kuma sai Allah ƙara mashi lada a ga mamini baya asara sai dai in bai san hadisan manzon Allah ba abu ya faru kai ta ihu wayo Allah na na shiga uku nan jahiliya ce kuma abin ba zai dawo ba ko baka samu lada ba don daga baka ce na yi haƙuri kar ma kai haƙurin ma dama dole ka haƙuri dan siyasa an tafi kotu da shi bai zaɓe ba ya ƙi ya haƙuri kai zaka je ƙarshen kotun ƙoli ta gaba ita Najeriya. Kotun daga kai sai Allah isa, ba aka kace mata ba, Supreme Court of Justice aka yi hukunci cewa ba shi ya ci ba, kuma zai cewa shi kenan shi Allah isa bar Allah. Wannan ya gaba kamar ta bane. Ai ba mu lada a ci ai. Ina fata an gane. To shi ne. Yace to haga wannan koma da suka yi shi ma alkhairi. Saboda da yawa daga cikin ƴan shi'a masu zagin sahabbai suna kawo irin waɗannan kisoshin ne. sai su cusa wa yaron da bai san tarihi ba sai rage sahabbai to ku duba fa wanda ke sa sahabban fa mutum dubu goma sha biyu duka sun watsi sun bar manzon Allah shi kadai to wannan ba kaza ba ne sai su cusa masa bala'i a zuciyarsa na fata an gane amma ga in kai ka san abin da aka faɗa da abin da ya faru to ka san me manufar kuma ka san ya abin yake yace iri ko nayi iri janibul muslimina alqital fi shufihim domin koma da suka yi kuma sai ba musulmi damar sake shirin yaƙi na musamman ba wasu ma yake cewa da da baya ga rago ai ba tsoro bane yau dabarar yaƙi ce kawai da da baya ga rago ba ba tsoro bane kuna abu da mutum kaga cewa kamar yanzu a samu matsala sai ka gudu gudu ba shi bane alamun tayo a me wa saka ka shiri ka dawo ne me wa kaza me wa kaza ne to shine abin da ya faru yace wa fi zalika alhikmatu min Allah azza wa jalla a wannan abu da ya faru akwai hikima daga Allah mai girma da buwaya yace wa tarbiyatun amaliya kuma da tarbiyya da Allah yayi wa sahabbai li ulaika alladhina iktaru bi kasra aljaysh muslimina Allah yayi tarbiyya da ladabi ga waɗanda suka rudu suna ganin cewa saboda sun ga yawan su an fito daga Makka mutum 12,000 a wani lokacin fata ba mutane a jama'a a duniyar fajar to yanzu ai ko a yanzu daga taron mutum dubu sha biyu ba karamin taro ba ne mutum dubu sha biyu a cikin shirin yaƙi ai abin tsorata ne ai to ka gani to da sai ga an taho sai wasu daga cikin irin sabon musuluntar nan ko wanda bai san tarbiyya da ilimi irin na manzon Allah ba sai suka ce ai yau in dai dan yawa ne to ba wanda ya sai karya mu a yaƙi ba su mai da al'amarin nasara ga Allah ba sai suka ɗauka cewa yawan su kaɗai zai sa dole su tasara a yaƙi wasu daga cikin taron sun faɗi wannan malamai suka ce to wanda suka faɗi wannan kalmar galibi su ne da suka fusunta a makka a jiya ko shekaran jiya haka ba su da zurfin ilimi sun musulunta kenan kuma an fita yaƙin hune ne to su suka faɗi irin wannan kalmar domin za ka gane wannan ne a wani hadisi na musamman an fito wannan yaƙin ne fa sai suka ga wata bishiya ta magariya sai suka ce manzon Allah saboda su a al'adar su kafin su musulunta suna da bishiyar magariyar su su mutanen Makka in za ta yaki sai a je a tsaya a jikinta sai kowa ya rataye takubin sa a cikin bishiyar wai an nemi tabarraki za a samu sa'a kawai dan an rataya wa bishiyar takubi kin gane ana ce mata zatu anwa'in haka sunan bishiyar sunanta kenan sa tafiya suka ga ga wata magariya ma sai suka ce ya manzan Allah idza allana zatu anwadin kama lahum zatu anwad ya manzan Allah mu ma ka saka mana wannan bishir mana sananto mana da muke rataye tukubanmu don mu nemi sa'a da nasara abun yaƙi kamar yadda su kafirai suke da wannan irin bishiyar saboda ba su da ilimin addini ba su da ilimin tauhidi sun musulunta amma ba su da ilimi sai mazalla ya kabbara ya ce Allahu akbar innaha sunan qultu yace wannan abin da kuka faɗa irin ɗabi'u da halaye da wanda suka gabace ku yace annabi Musa an mara magana shi jan haka amma yayi hakuri mutanensa sun ga irin abin da Allah ya yi na aya akan halaka Fir'auna a gaban su da ya musu azaba tsawon shekaru yake yanka ƴaƴansu maza yake bauta da ƴaƴansu mata aka halaka su halaka shi a gaban su su kuma aka ɗartar da su amma suka tafi suka sa da Musa idza allana ilahan kama lahum aliha suka ga wani kauye suna bautar gunki suka ce ya Musa mu ma ka samu dan wani gunki mu dan karami kamar irin nasu na dan ga masa bukatun mu yace wallahi innakum qaumun tajahaduna ku dai mutane ne wallahi wawaye Allah ya halaka makiyinku kuna gani kuma ku nemi wani Allah ba wancan Allah da ya muku wannan abun ba na ba ta ne to ga suka ce tunda a tawagar akwai irin waɗannan mutanen ga sun faɗi ma wata kalmar ta fi wannan mamuni domin ai shirka ya fi ka ba'ira muni to sai maza Allah su suka ce ai in je dan yawa ne a yau ba wanda ya isa ci mu a yaki ba su mai da nasarar ga Allah ba haka kuma shi maza Allah ya karantar da sabai cewa wa man nasru illa min indillah ba a samu nasara sai daga Allah shi kadai Allah kadai ke sa nasara za ka komin ƙarfinka komin kazaɗinka kana maida wa Allah al'amarinka kar ka ɗauka cewa dabarar ka ce kaɗai ta sa ka samu matsayi kaza kaga wannan arnanci ne kamar yanki ma an samu haga ai da yawa daga cikin arna sun faɗi wannan aka ce sun samu kuɗi suka ce ka kawo zakka ko sadaka a rabawa mutane kaza kaza ce a kamar da Allah baka ce a ni ba Allah bane ba yace inna ma utituhu ala ilmin indi na samu kuɗi saboda ina da ƙwarewa a business na san business na san kaza na iya kaɗa kaza da kaza ka san samu kuɗi ko kun zo kun zana ba kai karatu ba har da ku zai ga maka haka ba ba dan ma dai Allah ya sa yanzu an gane ma cewa wannan aikin ba hikisa samu kuɗi ba ko amma a shekarun baya in ka ce baka karatu ba gurin hamshakin wawan dan boko gane ke ma kai to ya zaka gane duniya ma wallahi wata ran akwai da taba gama haka wallahi ya ce min ina zaune ce min wai me yasa na zo ke zaune ake nake kasuwanci ban da ne karatu ba tutoran fa a yashi kawai kallon wani gara gara yake sai wasu ah wannan kasa da ai na yi digiri kuma karatun mai da na kare a lokacin kenan na faɗa masa haka da na ce na digiri kamar na ce mara na rubuta qur'ani haka ya dauke ni inda ƙara min wani karama da matsayi sai mai saboda ka yi binci a ni ba dan wahala bane ni agun Allah nake neman kuɗi haka ni ma na rama shike na fito lafiya nace a aiki kuma Allah ta maka verification an kore ka albayan ka makale waye waye ka gama aikin ma ban shaƙe fito jinin hawan jini ya kama ka bakin ciki zaka mutunci a ni ina neman arziki a gun Allah kawai wani sakaro da shi aka wallahi daga nan kai ka ce ka ce wani ai wannan yaron ya rubuta Qur'ani kuma ya iya tafsiri haka ban mamaki ne abin a girma mashin a wancan lokacin kenan kaga duk wannan ba na bane shi arziki fa ba a sana'a yake ba arziki a jikin dan adam Allah ya yi shi idan Allah ya rubuta ma kai mai arziki ne duk abin da kai na sana'a duniya sai ka samu kuɗi in Allah bai rubuta maka kuma arzikin ba duk abin da kai ba ka samu kuɗi shi yasa kowace sana'a a duniya akwai mai arziki a cikin ta kuma akwai talaka a ciki ko ba ka bane yasa kuskure ne dan kaga wane yayi kaza ya samu kuɗi kace ni ma zan yi irin hidimiyar wannan abin kai kuskure arzikin ba a aikin bane a jikin sa Allah ya sa me yiwa kai ma akwai naka amma lokaci ne bai yi ba kai zaka sai baɗi kai kuma kake so ka samu bana haka ba zai samu ba kuna ganewa yasa kawai ka nema ka dage kai addu'a sai ka ga abin da Allah ka gode masa sai ya sa maka albarka a komai ma ya baka shi ke Allah ya samu dace to wane shi to kaga sai Allah yawa su wa'ancan mutane da suke wannan kalma ta danganta nasara da yawa ba su nuna cewa Allah ke sa su nasara ba to sai Allah musu ladabi dan a gyara musu imanin su ko yace wa dima annu ilaiha su sun yi yadda ne sun zakankance suna ganin cewa yau yawansu kaɗai ya sa dole masu nasara faƙala ba'aduhum sai suka ce wasu daga cikin su lan nuglabul yawma min al-illa a yau dai kam in dai dan yawa ne yake sa nasara to lalle a yau mu ba za a nasara kanmu ba saboda yawan mu ya kai yawa mutum dubu goma sha biyu haka sun yi alfahari da yawan su kenan to suka ce malamai daga cikin laifukan da Allah baya bari su ɗauki lokaci sa maka hukuma kansu ina kai alfahari Allah ba sa alfahari kullum kana yin tawaru to sai Allah ɗaukaka matsayinka ya ƙara ma daraja amma kai cewa ni kaza a musulunci ya hana wannan ai mu kaza ai mu a zaka shiga matsala Allah baya son abu suka ce laifi guda uku to galibi idan ka yi su kan ka je ko ina sai ka ga sakamakon bala'in su daga cikin su akwai alfahari na biyu akwai zalintar mutane suna ce maka Allah ya isa to ka jira kawai ɗan kwana ka tsina ga bala'i ya ci ba bala ma kilasu wala mun taɓa zuwa wata da'awa a cikin prison sai muka goni babban mutum haka sannan amma babban mutum daga ya ce wallahi ya ce a lagos zai kwastam ne yana lagos sai ne kaka ne kai kuma ya ce wallahi wani abu ne shi dai sai yana jin wani alhaki ne kwaya ɗaya da kansa yake faɗa ya ce ka shi wani abu ya ce wani mutum ne aka ka ya je ya sai mota a lagos sai shi yaran sun ɓata motar babu takardu sai ya je ya sarki yadda sai wani timar kaga inda da ke musulmi ne kuma bahaushe ne zan ma hanya ka je ka ofis ɗin ta ito ka shiga shugaban mu ne gaba ɗaya musulmi ne ka roƙe shi in ya barka kawai shi kenan ya je ofis ɗin sai ce ka rufa min asiri ka min rai ka min arziki ni direba ne an ɓata motata ina tuki ɗan uwana mata da matata da danginsu kowa sa da kayan ɗakinsa aka ce a ban kuɗi in zo in siya mota na fara tukin sai na babba kowa kuɗinsa da dabar gudu kuma ga na gama sayan ta kenan yanzu aka kwace ta ka duba girman Allah kai hakuri kace tak yace wallahi sai yaki dai mun roƙon duniya a ƙarshe mai bol da shi ta tuba ta yace to ko sati bai yi ba akai wani haka haka kawai sai gashi an kama shi na fulla kuma shi bai san ma laifin da ake kuma sa ba yana wasan turai kuma ka dauka daga tan Lagos aka shi to kaga tun alhakin mutane Allah baya bari yasa in dai ka ce mutum mutum ce maka Allah isa dan ka cuce shi to ka shiga uku Allah ya ga Mu'az bin Jabal yace masa iyyaka wa kara'im amwalihim wattaqi da'atul mazlum ka ji tsoron fa addu'ar wanda ka cuta fa saboda laysa bainaha wa la hijab in ka ce mutum ce maka Allah ya isa ko Allah ya saka mu to babu wani sha muke tsakaninsa da Allah kawai Allah ya karba sai dai wala Allah mai ya saka ataki wala Allah sai an jima wala Allah sai gobe laifi na uku da Allah baya bari har a tafi lahira shine saba wa iyaye ka je kai nazari duk wanda bai gama da iyayensa lafiya ba ka kalli rayuwarsa in ka ga mutum talauci ya da bala'i suna cin sa sau da kafa ko ina a cikin bala'i ba tarihinsa iyaye in dai kana bata musu rai to ka taro mat ina fata an gane ba ka da starakas ba defenders babu wingers babu gola haka shi ke nan kuma haka lafiya kalauko to ka gamu da bala'i su koren ɗin za a rakama wallahi saboda matsayinsa a musulunci mutumin da kawai in ransa ya ji daɗi saboda kai kai kawai tawaru to kuma ransa ma ya ɓata game da kafa haka ne to yasa mutum ya kiyaye alfahari to haka waɗannan sun yi alfahari da yawansu sai Allah musu ladabi a take tare da cewa fa ga manzon Allah a cikinsu amma don a koya mana mu da kai da sauran mutanen duniya cewa ka kiyaye alfahari Allah baya san shi ina ba ta an gane yace da wasu suka ce ai in dai dan yawa ne to wallahi a yau ba mai tunisar akan mu fa kana zalika bi sababi anna anfusihim ko yace wannan abu ya faru ne daga kawunan su ko bayyana Allah ta'ala lahum sai Allah ya bayyana musu abin da yasa aka musu wannan hukumar a yakin Hunaini a karan farko ga shi dai ga manzan Allah a cikinsu ga kowa ga kowa amma karin fari sai aka musu ruwan kibai suka tsorata suka watse ma babban abin da sahabi ya fitin haushi a duniya a ce ya gudu ya bar manzan Allah ko ba shi kenan ba ai ana ban bakin ciki kuma haka ya fara da su to haka sai Allah ya ba su labarin da suka yi yace fi qaulihi subhanahu Allah faɗi wannan ne a cikin maganarsa da yake cewa laqad sarakumullahu bi badri haqiqa Allah ya ba ku cin nasara a yakin badar ku musulmi 300 ne da dan wani kadan ko da goma ko da goma sha uku suka ce malaman tarihi amma Allah ya ba su nasara akan dakaru mutum dubu ɗaya kaga adadin su babu haɗi ma ai an rasu linka su uku fa har ma da ɗori amma saboda ƙarfin imanin su sai Allah ya ba su tun nasara suka kashe mutum saba'in na kafirai kuma suka kama mutum saba'in a matsayin fursuna sauran kuma suka gudu ya to Allah ya ba ku tun nasara fi matsin kasiratin a gurare da yawa na yaƙi da kuka tafi yaƙi Allah ba ku nasara ya ce amma a yau muku ne ranar yaƙin ku ne ma Allah ba ku nasara sai dai kuma kafin wannan da kuka yi alfahari a dabar kuka sartakun kuka yi kuka riƙe yin mai aka cewa ta'ajjubi da kuma alfahari da yawan to sai to yawan bai muku amfani ba suna jin cewa ai yau in dai dan yawa ne ba mai tuni sana kanmu sai ga cikin minti ɗaya an gigita su da ruwan kibiya sun ma watsa sun gudu bai wuce mutum goma wanda suka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba kida a cikin mutum dubu goma sha biyu kaga aiko an ji ba an ji ba daki ko mhm eh to amma wannan yawan naku falam tuguna kum shay'an bi amfana komai ba ba ma ka ba wa zaqat alaykum al-ardu bima rahubat kasa ta muku kunci saboda kowa so ke ga gudu ka juyo kana so ka ga ka tsira kuma na gaba su ma sun tunkuhe sai ka ji karuma abun ba zai kare ba ko mutum ya zaka manye sufa ya tahi sama saboda kawai shi in coki da shi a wani guya guya guya ba ga wannan ma azaba ce Allah masa ladabi dan su fahimci cewa abin da suka kuskure ne na alfarin da suka dinna yace ko ina ne bima rahuban thumma walatu mudbirina kuka juya kuna bada baya kuka bar manzon Allah yace to amma shi kuma Allah kuma sallallahu sunnatuhu ala rasulihi sai Allah saukar da nutsuwa akan annabinsa duk wannan abin da aka yi shi manzan Allah a cikin sosai ce, ta san ba ƙaramar baiwa ba ce, Allah ya samu kawai irin zuciyar da idan hargitsi ya faru, sai kuma ka samu nutsuwa, wannan ba ƙaramar baiwa ba ce. Saboda tsoro yana sa mutum ma ya mutu kafin bala'in ya zo, mutum ne suka mutu saboda tsorata, kuma abin bai zo ba. Amma idan Allah suka maka dacewa da jure abu da kuma nutsuwa yayin da bala'i ya faru, to wannan ba ƙaramar baiwa Allah ya maka ba. Da sai Allah suka manzan Allah nutsuwa, sallallahu alaihi wasallama, ya ce wa almuminina da kuma su musulmai din kansu in ma wa'annan da suka ta suke tare da manzon Allah ba su gudu ba in ma kuma su wanda suka gudun ma sai Allah suka musu karar kuma nutsuwa daga ba suka ah ai to na manzon Allah yake sai ku ga ina ai an bari asar to kuma yanzu ko to bari kuma a dawo wani in mutu akan a ce shi za su tar da shi kaga an samu zuwa da kenan ko to haka abin ya faru yace ko ba ma wannan ba wadda dindin lam tarawha Allah saukar da wata rindar da ba kwa ganin shine mala'iku domin a yakin Hunayn ma an saukar da mala'iku kamar yadda a yakin Badar ma an saukar da su ina fata an gane kuma Allah yayi azaba ga kafire wa zalika zalu kafirina wannan abin da Allah ya musu kuma shine sakamakon kafire domin su sun gar farko sun san sara kafirin ko to amma daga baya sai Allah ya juya abin ya dawo kuma su aka yi kisan mummike kisan kurmus ma da kuma kamewa ta gaba ɗaya kan kace mai babu duk gasa a hannu kawai an kashe na kashewa an ɗaure na ɗaurewa kuma ga matansu ga 'ya'yansu ga dukiyoyinsu haga bakin cikin ya yawa da kuma haka wannan sha'anin ubangiji ina fata an gane anan za a tsaya kenan ko to ga in Allah ya sa fati muna da sai mu karasa subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah